صل على سيدنا محمد الفاتح لما أريد وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الكتاب العظيم رضي الله عن أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهزمي لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر أضمن بايا منجي akwai waɗanda suka bi iyayensu da kuma waɗanda dai raunana ne suka su wajen bakwai ne suka biyo kafiran maka aka fito yakin badar tare da su kuma suka yi yakin badar ɗin tare da kafiran kuma aka kashe su tare da kafiran to Allah ya gaya mana da mala'iku suka zo ɗaukar ransu mala'ikun sun ce musu fi makuntu ku wai akan me kuke ne ku ku suwaye ne ne ne ku alama alama ku alaman mu'minai ne amma kuma dai kafirai ne dai gashi nan dai akan kafirai hmm innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim wa inda malaiku suka karɓar su ba su suna masu zalincin kansu alu fi ma kuntu wai akan me kuke ne alu kunna mustad'afina fil ardi la mu rauna na ne bayan da za a mu iya gudawa mu bar iya jama'a mu kaza kaza alu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha kawai ƙasa Allah ba su da yalwa ne ku hijira ku bar nan dole ya kun zauna a cikin nan wato hajiru ga waula'ika ma'awahun jihar shi kenan su ma inda kafiran makan suka shiga nan za su shiga ita za su shiga ba wani abu kawai wa sa'ad masira mu koma ta yi muni illal mustab'afina amma fa wannan magana banda raunana minar rijali na daga mazaje wani sa'i da mataye wal dani da yara kanana la yastati'una hilatan ba su da hanyar da za su gudu ba su da hanyar da za su koma wani waje shine muka kawo kamar yanzu zamani da ya zamanto zamanin fasko zamanin visa zamanin wane ne ba da maka je wata ƙasa komai musulunci gari za ka ce za ka zauna sunan ka ba ɗan ƙasa ba sai dai kaza kaza to wannan ma yana wala ya ta duna sabila duk an yi maganar wannan ayar a zaman da ya shige ba su shiryu zuwa hanya ba ko ba za su iya ba san ma ina ta yara su gudun ba to fa ulaika asallahu an ya afuwa anhum waɗannan Allah ya kusanta ya rajaga a wai ya kusanta da dai takariri ne tabbatarwa ne wa kana Allah gafurar rahima Allah mai gafara ne mai rangwame ne tabaraka wa ta'ala to mun yi dubba bayanai akan wannan kan mutum ga ƴan uwansa na Allah ga garuruwan mutanensa na Allah ga ya je ya tare wajen makiyan Allah makiyan manzo Allah sallallahu alaihi kuma an yi magana shi ai shi mumini ne ai shi ma ana tare ga a to kaga malaiku za su fi makuncin kai kaga akan ya ke sai dai shehu radiyallahu anhu ya ce shi munkiri da ajanabu ma ga baki daya su kafiran ko su munkiran ko su wa'anda musamman akan me kake ba kai kana hanyar Allah su kuwa duniya da ta riga ta rufe musu ido shehu radiyallahu ya ce to haka zana su kaman flasko plus kun kaga ana neman sa ciki ba lafiya sai ka dole ku zauna da su a kasuwa dole ku zauna da su a makaranta dole ku zauna da su a kaza amma da an gama fa shikenan ka tafi wajen yan uwanka ka tafi ka tafi wajen yan uwanka to ko cikin al'amarin Allah din duk wanda kaga yana da himma yana da imani yana da abu to shi zaka abokantaka cikin kunu ma as-sadiqina tare ku zama tare da masu gaskiya dan sai ya zaburar da kai an ka abota da danki dandan irin to shikenan kai ma kullum sai ka dinga zama abu to wannan kenan shi kenan to wannan aya haka take ayoyin nan guda uku kala shi mai littafi wakidi ya ce faka taba bi hal muhajiruna da shi kenan wa'anda suka yi hijira da suka ji wannan ayoyi sun sauka sai suka rubuta wannan ayoyi suka aika wa man kana bi makata muslima wanda yake a maka musulmi bai fito ba ya fito ba suka aika mu suka ce to ga fa aya mai tsanani fa ta sauka fa zaman ku a maka fa da hijira wajibi ce amma tunda aka fito makata kuma kenan amma har gobe hijira daga wajen sako zuwa wajen alheri daga wajen da ka ji ba ka iya bin Allah zuwa wajen da kake bin Allah to wannan tana nan duk ga baki da ko da ka tafi ne ka je ka gama ba Allah kuma ka dawo wajen kwanciyar ka da kaza kaza to sai suka aika mata musulmi na maka to kun ji abin da Allah ya ce fa qala jundubu bin damratal jundu'i wannan musulmi bawan Allah jundubu dan damratal jundu'i sai ya ce la uzura li to ni ina daga cikin wanda ba ni da uzuri wala hujjata kuma ba ni da wani hujja dalili fi muqami bi makka a zamana a maka tsone fa tukub tukub wajen shekara ɗari kuma ba shi da lafiya a kwance ga amma ce ba shi da hujja to ina masu jini a jiki wala wala hujjata li fi muqami bi makka wa kana mariban ya kasance mara lafiya ne kuma dattijo ne ƙarshen da tsofan taka faƙala li ahli sai ce da iyalinsa aka rujubi ku fita da ni la'alli ajidu ruhan ko na samu nutsuwa ko na samu dalili Allah ya gade gashi an fita da ni kuma me zai faru ya faru afta mazan ne qalu ayya wajhin ahabba ilayka to wace hanya za mu bi da kai qala na hawa tan'im ku bi da ni ta hanyar tan'im duk yan umra in mutum zai umra daga makka yana cikin makka sai ya fita canje mu to nan inda yake fita din nan ana ce masa masallacin sai da Aisha dan nan sai ta dauro umra sai ce a fita da shi ta nan kala yace fa kharaju bi sai suka fito da shi ila tan'imi zuwa tan'imi wa baina tan'imi wa makata tsakanin tan'imu da makata arba'ata amyalin mulhudu ne min tariki madina tan ka kama hanyar madina fa kala yake nan aka to dama ba lafiya kuma tsoho ne dama dai rai a hannun Allah haka aka fito da shi akan karan gado haka aka ɗoro shi akan karan ana zuwa matan ibu kuma yake nan ba sai ajali ya sauka ajali ya sauka fa qala sai ya ce Allahumma ya ubangiji inni kharajtu ilayka to na fito zuwa gare ka Allah muhajira ina mai hijira muhajira ina mai hijira Allah ga hannuna ga hannun manzo Allah sallallahu Allah na yi mubaya na fito shikenan sai ransa ya fita shikenan ransa sai kabari aka yi tau dariya ga shi nan bai je inda bai zauna a garin su ba ko bai je inda za shi ba aikin banza kenan aka yi ta shikenan labari ya je kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai to kuma can ma yan wannan suka ce kai Allahu akbar ina amma dai da ya zo dai da ya fi da ya zo dai da ya fi to shikenan sai Allah ya shiga magana Allah tabaraka wataala ya shiga magana fa anzalallahu fi sai Allah ya saukar a kansa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima wa man yakhruj min baytihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah wa ya tafi wajen Allah da manzon Allah duk wanda ya fito daga gidansa ko masallaci ka fito zaka tafi ka tafi wajen Allah da manzon Allah ko ka daga gida ka fito zaka je zawiya ka tafi wajen Allah da manzon Allah ko da kamar irin zawiyar da yanzu ga kofa din nan kawai bude ta kawai za a fito dai alayi halin da ai wajen Allah ka fito can ma kana tare da shi amma wannan gangariyan kasali nufi shikenan ka tafi wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ya fita daga gidansa ko ya fita daga makamma ko ya fita daga kaza to fa kad waqa ajruhu ala Allah summa yudrikul maut sannan mutuwa ta riske shi fa kad waqa ajruha ladan sa ya abko wajen Allah gangariyar Allah wannan yayi hijira kawai ku mutanen Madina da shi daidai kuke yana yana daga nan wa kana Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne mai sawi yake cewa wannan aya fa ta dama hukuncin usulu hukuncin al'ibratu abin izina ba ga sababin nuzuli ba ba ga wanda dalilinsa abin a yanzu ta gami duk gaba kiɗa duk wanda ya nufin alkhairi ya shirya alherin ma wani abu kuma daga Allah ya zo ya kautar shi kenan Allah wa karwaka ajiru ala Allah Allah ya rubuta masa ladan ya rubuta masa ladan sa duk gaba kiɗa kamar da yanzu kaga wannan daga baki da fakar waka ajruhu ala Allah la dan sai amko zuwa ga Allah ta falan ma ra'a zalika man kana bi makata mimman yuqiqul khuruja to fa mutanen maka suka ga abin da ya samu dattijan nan kuma ga abu ga labarin kuma abin da aya ta sauka to shikenan fa kowa yake kai ni ma fa ina da iko yanzu tsoho irin wannan mara lafiya a ce ya tashi ya fita to kuma idan ka dinga yin irin wannan tunani to kullum zaka zama mutumin kirki ka duba ka ga tsoho ya fi ka tsufa ya fi ka yanzu ka je maka za ka tsofin nan na afghanistan mutum dan tsufa ma ka san wannan dai yayi wajen shekara ɗari ka amma ya fi ka kokarin tsawa ya fi ya fi ka kokarin sai ka ji sai ka ji wani ƙarfi sai ka ji wani ƙarfi na daban ya zo ma duk ga baki ɗaya don ka duba ka ga dattijo yana yin kaza kaza ko ga malami yana yin kaza kaza ko ga kaza to ni ne mai hana ni yanzu yanzu sai ka ga dama an ce wajen aikin alheri ka dinga yin izina da wani amma wajen duniya ne in ka ci za ka yi wannan to za ka taɓa gode wa Allah ba yana yau ni ne na samu masu abu kaza kaza eh, yau me ni ne to wannan ba za ka taɓa gode wa Allah ba amma wajen aikin alheri ka dinga duba na sama to yanzu yanzu sai kai ta kokari kai ta himma to wayannan mutane na maka da suka ji wannan kharaju kowanne ya san dabarar da ya gudu suka fita fadalabahum abu sufyanu to fa sarkin maka yace to fa ba lafiya duk inda suke a fita a haudawa kai duk aje a nemo su abu sufyan ya ya nemi su fi rijal ya fita da kansa fi rijalin cikin mazajen quraisha min al mushrikin daga mushrikai farudduhum farudduhum suka dawo da su wa sajaluhum suka daure su a cikin gida suka kulle su a dakuna fakutu tina minhun nasu wa'yansu da yawa suka fitinan su da ko dai ka kafurta da muhammadu ko a kashe ka ko kaza kaza wani dole ne yanzu yanzu sai ya faɗi abin da fakanan lazina tutinu wa'yanda suka fitinantu da wannan abu da kafirai suka yi musu hina asabahumul bala'u yayin da bala'i ya same su fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a cikin su akwai wanda zuciyarsa tana nan kan imaninta bala'i ya ji duka ya ji duka ya yi yawa ya faɗi ma da abin da irin amma rijin ya ce to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza to wani kuma dama dai ranki ranki ne imanin a yi ba a yi ba a yi ba da ya ji gawa ma ji mari da ya ji mari sai to dama dama dai ni dai gashi na da wallahi na bani to kuma haka samu ma shaidani yana nan sunan sunan zai zo dama dai shi dama bai musuluntan da kaza kaza ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya kuma a kansu wa minan nas akwai da wa minan nas man yaqulu amanna billahi فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين قرشنت نيكو يوا أوليس الله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون kenan fa wa minan nasu akwai daga cikin mutane amma minan nasu akwai daga cikin mutane man ya kula amanna billahi wanda zai ce nayi imani da Allah shikenan yayi imani yayi kaza kaza to fa iza uziya billahi fa da ya ji bala'i cikin Allah shi mutum ya zace da ya ce mu yanzu a haukan mu zaton da muke da mutum ya ce ya yi imani da Allah shikenan ya bi lamarin Allah to shikenan za a ta shafa shi shafar da ah to da annaba su suka fi dacewa su samu wannan ai sannan ma za ka ga abin da baka taɓa saba yana tasowa wai dama jarraba ce ta Allah yi ya miza Allahul kabisa min al-daidan Allah ya bambance na kirki da abu to in kowa ya imani kudi za a samu ko in kowa ya imani daɗi za a yi eh zai duk kowa da duk duk duk sai a zo a ba kaza kaza amma da an ji an da ku kaza kaza yan baba ta gan ce to mun gode Allah wannan dai irin bala'ai ko an yi imanin ko ba imanin ba ma akwai su to ba ma dai ga imanin ga ga bala'i ana nan dai Allah mun yi imani to fa iza uziya billah idan aka cuce shi a cikin Allah ja'ala fitnatan nas sai ya sanya izayatuhum cutan nan ta mutane ka azabillah sai ga ai daga Allah ne kai ni ko Allah ma bai karbi ibadu ta ne ko ko shi kenan kuma sai abu sai ga ka azabillah fil khawfi cikin tsoro min ya dinga jin tsoron mutane irin yanda zai ji tsoron Allah kai sai ya sai ya bi mutane ko wayo na sai ya munafunci sai sai ya munafunci to wala in ja'a nasrun min rabbika idan wata nasara to kuma haka zai koma wajen kafira shikenan yana ta munafurci yana kaza kuma da ya ji to kuma yanzu ƴan uwansa mu ne a fatahi ya zo wani abu ya zo Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su Allah ya kaza an yi nasara kuma kamar an ci badar dinna gashi kaza wala in ja'a nasrun in in taimako ya zo daga ubangijinka da ya kullun inna ma ku zai zo wai ni da ni ma din ai tare muke ka za ka aje to matsalar rikici ce na ka gani ko ni ma aje to wani to ai da ka tafi to ai wahala na gani to shaura da suka ga wahala da ba su samu ba ka yanzu da ya kullum na ina ce ai muna tare da ku a cikin ni ma mumini ne rikici ne ya sa kaza kaza awa ne sallahu bi alam ma fi kai mutumin nan bai san ni ubangiji na san me a zuciyarsa ba ne in ya iya yaudarar annabi muhammad da sahabbai ko kuwa ko kuwa in ya iya yaudarar yan uwansa na muminai yanzu ni ma Allah zai yaudare ni awa ne sallahu bi alam ma fi sudurul alam ai na ga abin da yake cikin kirjin mutane min al iman na daga imani wannan faki da munafunci wala ya'lamu anna Allahu allazina amanu Allah yana yin irin wannan ne tabaraka wa ta'ala dan ya san ubangiji ya sani ma'ana dan muminai dan dai abin ya fito sarari wala ya alama nan munafi dan ya ga bambance muminai dan ya bambance kafirai akwai bambancewa babbar ranar tashin kiyama Allah ya wanta zuriyar mu kai a bambance mun ayyuhal mujrim muminai ku yi nan ku ya to amma nan gidan duniya gidan cakudi ne kowa da kowa a nan gidan kowa ne nan kai gidanka ne kai mumini ba shi ka fasiki ba ya ce gidansa ne kaza kaza ba to amma ikon Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya Allah kaka jarraba mu Allah ya jarraba mu za mu ci nasara ba za mu ci abu ba ikon Allah ya Allah ya kawo wata bala'i daga abu to kuma nan za Allah zai dada a duniya ma sai ga an bambance bi gaba daya wa qala allazina kafaru allazina amanu kafirai suka ce da mu'mine ittabi'u sabilana ana dukan nasu kaza ba ku kafurta ba to ai kafurta wuta ce washe za mu kafurta gwara mu ji dukan naku wai muminan kenan sun faɗi wannan ai gwara ku da ke mu ma mu shiga mu shiga wuta a nan duniya da mu je lahira mu oh wutan lahira kuke tsoro ko to ittabi'u sabilana to ku bi hanyar mu wal ku bi dinana addinin mu wal nahmilka ayaku zulubin naku ya hau kanmu mu mun dauka mu mun daukan muku mu mun daukan muku Allah ya ce wa ma hum bi hamidina min kada ya hum min shay'i na za su iya dauka yan kare ai ba ka kan mutum ya ce sai sabon ni na daukan ma ni na tsaya ma kaza kaza kaza duk wanda yanzu ana cewa sun tsaya ka kalle su mana wasa suka tsaya yi yanzu su shehun da muke cewa sun tsaya mana su shehun su da muke cewa tsaya wasa suka tsaya suna yi haka kawai muka ga wani dan shirme wani shaka tafi nan muka ce to mun mun rike ka ka tsaya mana a lahira ko nan duniya ko nan duniya an ga ka ce ka ka dogara da wani ai ka san ko wannan ba wasa ba ina za su iya wa ma'am bihamil lam yakadahi innahum lakadu wallahi makariyata ne wala yahmilunna asqalahum to amma dai shikenan idan mutum ya ƙarya ya ƙarya kuɗi ya shiga uku zai zai sha wahalar kuɗin kuma ba zai taɓa zama mai kuɗin ba gaban mu ya je ce da yarinya ai shi mai kuɗi ne irin yaran mu da muka sani ko ya je ce to ai kullun ya shiga uku duk bala'in kuɗin sa yara dole sai ya je duk inda sababbin kaya yake a samu da kaya masu guga yake duk inda ake canjin kuɗi kaza kaza dan abin da zai ci kosai dan abin da zai ci kosai ya tattara sai ya je an yiwo an samo sababbi kaza ka ya je ya kai dan dai kuma karshe ta kwashe sai abu to tun da sun ce za su ɗauke musu a lahira tun da sun ce za su ɗaukar musu a lahira to ai kenan bala'i ya same su to sai sun ɗauka wala ya hamilun na aska za su ɗau laifin su nauyin su zunubin su ai au wa asqalan ma asqa da zunuban wa'anda suka ɓata da zunuban wanda suka ɓata don haka wannan aya tana da irin suna da zafi gwara ka ɓatar da kanka kai ka ji da kanka ka ɗau zunubin ka kada da ka je ka ɓatar da wani kuma da ka jirgi kayanka ka jirgi kayan abu alheri kuma yana da kyau ga alherin kanka ga alherin wanda ka sabbaba musu zuwa ga alheri duk gaba ki da to bare wannan zamani da yanzu ka faɗi alheri yanzu yanzu za a iya gurza alherin nan ya zama biliyan yanzu za a yi kasa ɗin alherin nan biliyan ka ji tsoro kuma da ka faɗi shari ko ka yi shari yanzu shari dan zai zama biliyan kaza kaza da shawunan suna ana karanta a littafan ɗariƙa duk wanda ya salatu fati mai izini ya karbi ɗariƙa ya salatu fati to za ta yi ta maimaita kanta ta yi ta maimaita kanta har tashin kiyama duk salatu fatin da muka ba wai ɗaya shikenan an je an jirge ta ba kowane salati ma bare dai wannan mai izini zai ta maimaitawa zai ta maimaitawa to yanzu an ga wannan abu za ka iya autu da bosu na abin da zai ta maimaita kansa yanzu abu ɗaya ga kunna shi a waya ya ta maimaita kansa ya ta maimaita mutum mai maimaitawa inna alheri ne Allah ba zai gaji ba da za a yi ta rubuta da batir ba zai kare ba nema ba ta kare ba har tashin kiyama ne ta mai to na salatul mata har tashin kiyama batir ba zai kare ba an zubo da haka mutum zai iya tarar da alherai niki niki to wannan zamanin abin tsofaffi Allah ya kiyaye sai tarar da sharri ma niki niki sai a ta ai rikicin ya yi tayi Allah ka kiyaye da rikicin ya yi tayi da Allah ka kiyaye Allah ka kiyaye mu barka annabi sallallahu alaihi wasallam wala yus'alanna za a tambaye su yawmal qiyamah ran tashi kama an amma kanu yaftaru ga wannan kagen ƙarya da suke ce za su dau nauyin su kuma za su dau nauyin mabiyan ma to wannan kagen ƙarya ne shi an tambaye su ran tashi kama Allah ya kiyaye mu abin da suka yi abu rikena to wa'anda suka ji wa ayatayn ba'dahuma sunan wannan fakatabu jahal muhajiruna to da wannan ayoyi suka kuma sauka wannan in an yi abin ko a ina ne sako zai sauka a wajen a can Madina kuma zama sai a rubuto bayin bayin Allah kuma na Makka haka saboda bi al muhajiruna ila man kana bi makkata muslima sai sai suka rubuto wanda yake Makka na daga musulmi kuma falamma ja'ahum al kitabu yayin da littafin ya zo musu nazala fihi ai sai littafin ya tsanani a zuciyarsu qalu sai suka ce to Allahumma ya ubangiji inna laka alaina to Allah sai yanzu kam shi kenan yanzu mun ma alƙawari in a in aflatina in muka kukuta muka gudu Allah na adulu bika ahadin ba wanda ya isa kuma ya dawo da mu yanzu ka in muka gudu ko sako sako ba za a yi ba sai dai in gawon mu za a jawo yanzu a dada ita maka shikenan yanzu kuma azima yanzu karfi ya zo musu na imani a karatu saniyatan suka kuma da shi shiryawa ya za a gudu ya za a gudu suka kuma dan samun yadda za a je tsakar dare a kwankwancewa yadda za a iya kwankwancewa a gudu a shi nan ma suka kuma guduwa fadalaban abu sufyan wal mushrikuna abu sufyan da mushrikai suka neme su fa ajazu suka gajiya musu suka gudu cikin duwatsu da cikin abu in an ce abu sufyan ya fita nema su ce fatalwoyin zan je nema ina zan gansu su dare sun sama kai suna ganin ka kai baka ganin su sai tsakar dare ga to wace zan je neman wayannan shikenan to hatta qaddimul madinata har suka zo madina washtaddal bala'u ala man ruddu minal muslimina an yi za an kuma damka wayansu wannan da farko farko ne an yi za an kuma damka wayansu bayan badar fadarabuhu suka take su wa azohu suka cuce su wa akrahu suka tilasta musu ala tarkin islami amsa barin musulunci suka suka yi wannan wa raja ibnu abi sarhin to kuma ana cikin haka sai ga ɗaya yori da kuma ibn abi sharin din nan da har yana rubuta annabi wahayi a'udhu billahi sai yana rubuta annabi wahayi kuma sai ga shi yayi ridda ikon Allah yazo ce ai yazo a maka mai ce ai ma duk abun ma Muhammad shirya aiki saboda bai sanin me nake rubuta ba in yace wa kana Allahu sami'an alima sai ce wa kana Allahu azizan hakima ko kuma in yace wa kana Allahu ghafurur rahim ali kuma sallah shadidan abu sai haka nake masa to kafirai sun so su ɗau wannan magana a zama hujja duk wannan abin da bai hana ibn abi sarhin din nan ya canza wa'yansu ƙarshen ayoyi ba amma jibril ya soke da abin da ya canza saboda duk shekara sai mala'ika jibril ya zo sun yi musaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya sauka a wannan shekara sai manzon Allah ya karanto wa jibril shi jibril haka kamu jibril ya ce haka na kawo ma muhammadu kaza kaza to haka a wajen wannan musafa jibril zai gyara a wannan wajen ba haka na kawo shi ba sannan malamai suka ce shi kansa ibnu abisan din daga baya ya dawo kuma ya musulunta kuma ya kyautata imaninsa da har yau akwai inda ya canja din nan ba a canja ba zai ce nan wajen ni na lalata shi da hannuna amma yanzu tunda na ƙara yin imani na kaza kaza kun ga ga yanzu yake to haka ya ci gaba da karatun har ya mutu haka ka gani ma'ana ba wani wannan kisa gaskiya ne amma kuma jibril ya gyara duk inda ibn abi sarhi din nan ya lalata shi ma kuma daga baya dawo ya musulunta da ya ga da gyaran nan da ya gyara shi duk gabaki duk gabaki da haka jibril yake zuwa duk shekara ya musafa da manzon Allah abin da ya sauka sallallahu alaihi wasallam abin da ya sauka a wannan shekara sai an sake maimaita shi an tisa shi har shekarar rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi jibril ya zo a ramadana rasuwa wanda manzon Allah bai ƙara wani ramadana ba sai da suka yi sauka biyu sai da suka yi sauka biyu wannan yasa annabi ya gane cewa wannan sallama ce ya ce wannan sallama ce aka yi da shi amma yadda suka yi sauka biyu wannan shine abin da malai suka abu yake nan wanda ja ibn abi sarin ibn abi sarin ya koma maka kuma ya yarda fa qala li quraish sai ce da quraisha ma kana yu'allimu uhu ai ma ba ku sani ba ma shi duk qur'an nan da muhammad yake karanta ba wani daga Allah yake ai ibn qamdata ibn qamdata ne yake koya masa shi abdun wani bawa ne ba nasare ba nasare a maka wani bawa ne ba nasare amma yayi nasaranci a maka to shine ibnu kamta ibni kamta din kad kuntu aktubu lahu kuma bayan haka na kasance ni kaina ina rubuta Muhammadu littafi fa uhawilu ma aratu sai in canja abin da naga dama ba zai iya sanin me nayi sai in canja abin da naga dama fa azzalallahu azza wa jalla sai Allah ya sauka ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الله تبارك وتعالى كتاب ولقد نعلم والله حقيقة من يسن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر سنا cewa إنما يعلمه القرآن بشر بشر دان عدل ne yake karantar da manzo Allah Qur'an nan ba Allah ba Allah ya ce to a gwada da hankali mana lisanin lazi yulhiduna yare nan ba harshe wannan ba yaren wanda suke cewa shi ya karantar da manzo Allah dinna ajamiyun baubawa ne ba balarabe bane ba wa ajamiyun yulhiduna ilayhi yaren wanda suke cewa shi ya karantar da manzo Allah din su je su hira da shi mana ko larabcin bai iya ba ajamiyun ba ba ba ba yulhiduna ilayhi wanda suke cewa ba balarabe ne a ajamiyun ba ajame ne tun da kila mutumin rum ne bature ne turanci ya iya sai dai idan mutum ya zo ya zauna a wajen wa'yansu masu yare za ka ji ya koyi yaran amma da ya yi magana za su yi taimar dariya su san wannan dai ba ba ɗan yaran ba ne ya ɓata musu wani abu to wannan mutumin koyon larabcin nan ne gashi nan yana magana dariya suke masa wa hazal qur'an wannan qur'ani kuma lisanun arabiyyun mubinun yare ne na larabci ƙarshen fusaha kamar yanzu a ce mutum ne ya zo daga wani yare ya zo ya koyi hausa yake jagulata yake jagulata wani mutum ya je ya karanta wani abu da sakkwatanci ko ya faɗi wata maza a ce ai wancan mutumin ne ya koya masa tashin hankali ko irin hausa kano ko irin hausa mutum da iya ba ina iya ma wannan hausa sakwata na gidi ina zai iya wannan to abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa kenan Allah ta innal ladzina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum azabun alim kadai dai wanda ba su imani da Allah ba suka kiyi da ganga to Allah ba zai shigar da su tunda ba sa so kuma azaba mai tsanani da ta tabbata a gare su azaba mai tsanani ta tabbata a gare su to wannan hukuncin wancan mutum da goge abin da ya faɗa kenan da wallafi kan ya da aya da take bin wannan wa anzalallahu fi ma fi ma radda abu sufyan Allah ya sauka cikin mutanen farko dinnan da Abu Sufyan ne mai da su wa ashabu da sahabban sa mimman ashabahumul bala'u wa inda bala'i ya same su har suka faɗi wa'yansu maganganu amma yana daga cikin su illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara'a bil kufr sadran فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون الله تبارك وتعالى yake cewa man kafara billahi duk wanda ya kafurta da Allah min ba'ad imani bayan ya imanin nan ya dawo ya ridda kamar shi ibnu abi sarhin din ko kuwa waɗanda kawai don sun ɗan ji ‘yar azaba ta duniya ko mutane dai an ƙaurace musu ko kaza kaza kaza shikenan su dawo kuma su bar imanin su to wayannan duk ai- duk abin da za a faɗa da balhum azabun azim kaza ya tabbata gare su Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa aka ce sai ya faɗi kafircin nan in ba haka ba za a kashe shi ko za a yi mai wani kazafin da ba zai iya fita ba to in yana da haƙuri yake ne ya haƙura in kuma ba zai iya ɗaukan bala'in ba ya faɗa amma zuciyarsa lafiya ƙalu suna nan cikin imani wannan baki baki shirme ne duk abin da ya faɗa in dai zuciya ba ta ɗauka ba duk banza ne wannan to illa man da kusurin da aka yi mar dole amma wa kalbuhu mutma'innun bi zuka zuciyarsa ta nutsu da imani to wannan ko ya faɗi wannan abin ba komai walakin na za- walakin sai dai man sharaha bil kufur sada amma wanda da zuciyarsa da bakinsa sun yarda da abin da yake faɗa dama yana yana shi bai samu hanyar da zai faɗa ba ne to ga yanzu abu to wannan shi ake- to fa alaihim ghadabun wannan fushin Allah ya tabbata a gare su walahum azabun azim zalika wannan alkawarin azaba da aka yi musu ne ya jawo bi annahu mustahabbul hayatad dunya dan sun so rayuwar duniya ne Allah ya kira ta abu salahira sun zabi kafirci abu sa musulunci ko sun zabi wannan munafunci da kaza kaza abu sa imani wa anna Allah la yahdi qaumal kafir Allah zai shigar da kafirai ulaika allazina aba Allah ala wa inna sunan da Allah ya rufe a zukatansu wa sam'ihim da jinsu wa absarihim da maganansu wa ulaika humul kafil wa nasu ne rafkananu me ba san abin da Allah ya tanadarwa wa'anda suka yi hakuri a ranar lahira ba ko kuwa sun sani duk gaba ɗaya amma wallahi jikinsu ba zai iya ɗaukan wannan bala'in ba wannan jikinsa bai ko ɗan jin naka ya ɗan tawaye ya gara aki to yake na to ya faɗa a baki amma zuciyarsa eh, tana nan tunda dai ba a san me in malami ne ma zai iya eh, magana mai bakin damo wanda shi ga zai iya magana mai bakin dabo wanda ga abin da yake nufi a zuciyarsa abin da kuma su kafaran suka ji a zahiri ga abin da yake nufi duk ga baki daya so wannan zai iya duk ga baki daya to wan- wannan kenan Mhm. wallahi kaga wa anzalna da to su Allah wa khalaqa ayatin da ayoyi guda uku wa kana mimman shuriha sadruhu bil kufri yana daga wanda zuciyarsa ta ji dadin kafirci na kafirta ibnu abi sarh wannan wanda ya faɗi wannan sharrin na zancen qur'ani summa anzalallahu azza wa jalla sannan Allah ya ƙara saukarwa fil ladzina farru min abi sufyana ga mutanen da suka gudu daga baya dinnan wanda kuma yanzu kai azima suka gudu dinnan suka shiga duwatsu da abu suka gudu sinin daga allazina sabaru alal azab wanda suke hakuri a bisa azaba ba'da fitnati bayan wannan fitina to Allah ya faɗa wayanda suka suka dan faɗi magana kuma daga baya har sun gudu sun je sun ta imanin su amma Mari yana ta kuka sai da manzo Allah ya kama sai ce kai da Allah ba komai dan suka tsara ma kama ka suka ce faɗi faɗi shi aka ya zagi annabin ma ya zaga yana kuka annabi ya ce ba kuma yanzu ka ƙara ce ma kai kai faɗa ya zaga ba komai duka baki daya sun da ƙara imani ma yanzu ƙara imani ma kuma su ne mahajuban banza su ne mahajubai yawwa to Allah kuma ya faɗa cikin wanda suka gudun bayan an fitanance sun kuma suka ƙara imanin su suka summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim summa inna rabbaka sannan ubangijinka bayan duk abin da ya faru summa litaraki to bayan an yi kaza an yi kaza to kaza kaza kaza kaza to bayan duk wannan abu da aka fa an kama ku an yi kaza an daddaka hakkun faɗi kaza kaza kuma gashi yanzu alhamdulillah hakkun gudu duk sun mata tana nuna wannan wai an yi ayyuka da yawa da yawa da wau wani zubin wau tana faɗa face da ya shaida da wannan ba Hmm. to summa inna ra sannan ubangijinka lillazina hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'd ma futunu bayan an fitinance su din nan an yi musu azaba din nan an sa sun faɗi wannan magana sun majahadu sannan suka gyara zuciyarsu suka suka yi jihadi ko suka yi ta kokarin ma bayan mutum ya dan yi raunin da dan abun kaba munafunci ya zo kuma ya ji ya ji kai fa zama na kan ya gyara ya zama mai kokari wa sabaru suka yi hakuri inna rabbaka min ba'diha ubangijinka bayan wannan abu da ya faru da gafurur rahimun mai gafara ne mai jin kai ne su ne kamar yadda muka faɗa ayyashi bin rabi'ata dan uwan abu jahal duk mun faɗa a can baya da abi jandali dan suhailu da walid dan walid bin al-mugira dan uwan khalidu da salamata bin hisham da abdullahi bin asad sakafi to wa'annan su ne wanda kafirai suka wahalar da su din nan kwarai da gaske suka wahalar da su waƙidi yake faɗa a sassala hadisinsa har zuwa kan cewa abdullahi ɗan ishaqa ɗan abdullahi ya zantar da shi daga amru bin hakami ƙala amru bin umar bin hakami yake cewa na da yawma izin naufalu bin kuwailid bin al-adawiyata a ranar badar naufalu ɗan kuwailid ɗan adawiyata yayi kira ya ma'ashara quraishi ya ku taron quraishawa inna surakata kun ga mutumin nan da ake cewa surakata qad arabtum qawmu kun san dai su waye mutanansa wa kizlanahum lakum kun san dama wayannan mutane ba wayansu abokai bane kullun neman abin da zai halaka mu suke mu mutanen maka to kun ga dai sai da aka fito yaki gashi sannan ya zo ya faɗi maganar da duk zai sa zuciya ta sanyi a kasa yin wani kokari ya ba abin da mutanen suke kai wa kizlanahum lakum da tabawwasu gare ku fi kulli mawdin duk ranar da yaki ya fada masu wajen su yaki yake karyewa to fasdu kulli qauma to yanzu dai gashi nan ya zo sai da gashi an yi fito na fito ya ce wai shi yana tsoron Allah har ya gudu gashi nan to kafa ku yi sanyi kafa ku yi rauni fasdu kulli qauma darba ku gargatawar su Muhammad din nan duka yau kowa ya shiri cewa ba ba hutu ba ba sako-sako gaggata musu tsara fa'in a alamu ni na san annabini rabi'ata ka buga yanzu yanzu an kashe ɗana ɗin nan duk da dame ni ba wannan an ajilan gaggawa yi gaggawa yanzu yanzu aka make shi to wannan ni kan kusa ci ma wannan ya tsani rauni yanzu ma na ƙara jin ma ni sai na ƙarar da rundunan ma duk gabaki da gaggawa yi fi mubarazati ma ya je ya fito na fito kamar za a fara yaki duk wanda ya yarda da kansa zai fito ya ce wanda ya isa ya fito to haka in wani ya fito za a tsira muku ido ya dai ga sai dai ya kashe daya ba wanda zai taya ku ba wanda zai kaza kaza sai na lera cewa kar ku kirawo fito na fito amma in aka kira ku ku amsa Allah zai taimake ku kar ka kira masifa amma in aka kira ka to bismillah ta yanzu kiran ka aka Allah zai taimake ku ina Allah ka ku kira ku mubaraza amma aka kira ku to ku amsa Allah zai taimake ku to dan sai ya fita an je an kashe shi yanzu yanzu yawa man ba cikin wanda ya mubaraza da shi to an karba daga rufa'ata bin rafi'in ya karba daga baban kala in kunna mun kasance kafirai ranar badar la nasma'u li iblis yawma izun kuwara mun ji ku karar iblis da kunnan mu haka baban ya ce kafin ya musulunta sai da muka ji ƙara kuwaru ƙara ɗan maraki oh ƙarasa shi larabci ya sa komai akwai sunansa miya'u kukan akuya roga'u kukan rakumi sahilu kukan doki siyahu kukan zakara nu'abu kukan hankaka suna ba za a ce kuka ba duk a yi game a kowace dabba akwai sunan ka to sun ce sun ji kukan sun je kaga fa a kare da lahum ijila lahu kuwar raƙum dan maraƙin yana da kurari irin na na sa da sa da zaki kusan kaman kukan su ya zo da ana ce kuwaru shi ko zaki sai a ce za'iru ya ruri ya ruri kowanne da akwai kukansa da ake hada wada abi suhuri sai da muka ji shaidan yana kiran halaka walwaili da kaico ko a ce da azaba shi bai damu da azaba ba dai a ce mutum ya ce ya lawaili ya kaico na wasu buru da, da, halaka wata sawara fi suratu suraqata bin ju'ushim shaidan yayi shigar suraqatu dan ju'ushim hatta haraba da ya zo ya yi shiga suraqatu mun karanta da za a fito ya ce shi mutanen sa ba su ba su bar ku za a zo su yaki kure sha shine akan gaba yana zuga mutanen ai ba da yazo ganin mala'iku su masauka sai shi ya da ga ku kula da dan fitina wanda zai zuga akan fitina ya zo maganin dan sanda ya zo maganin dan sanda ya duka ne shi kai ku ya riga ya riga ya kai ka ya baro ka ba ba dama gudu wannan haka shedan ya mutu a surar suraqatu bin jushim hatta haraba har sai da ya ga mala'ikun nan su soma sauka sannan ya zuwa da gudu fakata hamal bahar ya je ya fada teku ya je ya fada tun da kusa da baharul maliyar ne badar badar ta kusa da bahar maliyar gashi nan fakata hamal bahar ya je ya kutsa wa teku ورفع يديه مادا يدغ hannayensa sama ya kula yana cewa ya rabbi ma wa'ata Allah abin da ka alƙawarta mun ba yau kace zaka halaka ni ba Allah irin wannan tsamara da mala'iku suka yi yau kam shi kanta da ce halaka shi za sabi iblis ya yi tsoro har yana daga yana cewa Allah ba haka muka alƙawari da kai ba zaka halaka ni yau zaka barna har ƙarshen zamani zaka barna har ƙarshen zamani amma irin wannan tsamara da mala'iku suka yi yau ba su ba kowa ba ba haka shi surakatu shi iblis ya je a ta haraba yawa warafa ya dai ya daga hannayensa ma da ya shu ya mika su sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ya hannaye ce hatara aina bayata bayata ya dai har muka ga farin hammatarsa har muka ga farin hammatarsa wannan yasa shehunan mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna addu'a sai su haka to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga su ma sai an gano ma farin hammatansa sai a sai yana yin irin haka sai aka ira ira sai an gano farin hammatansa da da waki da wayan suna batan sai an yi haka an haɗe dan ka abin ya zube ba zai zube ba idan ka abin ya zube haka haka wani zai ga idan ka abin ya zube shi ba za ka ware su ma yake ana da ware su ma yake haƙi an ga farin hammata kuma yana daga mujizan mazala ta komai farin mutum duk inda galibi yake ribewa baki yake yi bare inda gashi yake amma shi kuma mazala nan ma ƙara fari yake sallallahu alaihi wasallam a tara aina fa ya fahimtai irin daga farin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wannan addu'a biyan daga mu ne lafiya kana ba kuma yanda za ka mammace fuskocin jama'a ba dai ne dan dai tsafta ne me san tsafta ne amma ba wai dole an haɗe ba ba abin da yake zubewa to in ka ga wanda ya haɗe kuma kanka ne ke ya fara da shi wani kan akan ka ce ya buɗa din nan to jibi iblis ya dani shi ma ai ya ga yanda mala'iku suke ji ya ga hazaran Allah to shi ma yadda ya daga hannayen sai mika su sama shi Allah alƙawarin da kai ma Allah ka ce za ka kashe ni yau ba amma wannan kamar da su jibril suka dauro yau ba kyau ya rabbi ma wa'adtani Allah abin da ka alƙawarta mu wala kad kana quraishin quraisha sun kasance ba'da zalika bayan ranar badar to ayyiru surakata suna aibanta surakata bi ma sana'a ce kai kai ka so ka halaka mu kai ka halaka mu rana baza kai ka dawo yaki ya yanki da ka zura da gudu ka ce wai kai ka ga abin da mun gari baka sai wallahi ni ni ko kallon kuma ni ban yi ni ban je ma badar ba to waye yazo ya shige gaba to dai wanda suka suka fa a shi ne ba wannan ai wani sura shi ne wannan to kuma sanan ba wai dan ka ga ba wai don kaga mutum bare ma ko kana bacci don ka yi mafarki da mutum ka gan shi a sufansa ya zo ya ce ma wani abu za ka dinga tawa na makina ne ai na gan shi a bacci ya yi maka a shedan ne zai iya shigar sa yana annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama shedan ba zai iya shigar sa ba fa inna shedana la yatamassalu wannan shine ganga shi ko a manzo Allah annabi muhammad kowa ka gani a bacci aka ce ma annabi muhammad ne shine sai dai idan ka gan shi a sufar da bata dace da shi ba to shi ne amma ana nufin kai ne yanzu ka tsara tsarki ka tsara salati ka tsara karatun qur'ani ka tsara alheri ka tsara sai zuciyanka ta ta wankuwa sai da har in zuciyanka ta wanku fa sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ran da ya bace sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ta amma dai kowa ka gani ba wai irin wannan karatuka na banza ya ga balarabe ya ga abin ka karatu ka a duk ba haka ba kowa ga dama abin da ake tsoro kai shedan ya zo ya shiga ya ma shedanci ka ce kuma annabi ne ya gaya ma duk da baki da duk da ko annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka auna kuma da shari'a sa wannan ta zahiri dan shine hadisi mutawatiri wannan shari'a ta ta zahiri to in abin da ka gani ya gaya ma a mafarki ya yi daidai da shi to ko daidai da wata a ce to mahimma da sai a baka haddace bane ai kana bacci aka gaya ma ni da baka haddace bane in kuma ka ce a wallahi na haddace ka to yanzu hukuncin ka ne kai amma muna da hadisin sa na zahiri da muka karba da kaza kaza akan sa muke gaggaba kida to Allah da iko ne wa'ansu daga cikin kalifofin manzo Allah su ma su gama haka shedan da bari amma dai wannan shine wanda shari'a ta to da yawa shedani yake hada mutane fada sai kai mafarki da abokinka da ya shedan ya shigo su ban ya zo ya ma abubuwa ka dinga cewa ai ka ko kai mafarki da wani ya biyo ka ce ai dama dai naga ko ka ya halale ni ko ko kaza kaza shedan da ya dinga ba a karban wannan kaga dai yanzu ga ya shi ya yi shiga wannan mutum kace ana ta zagin mutum ya ce shi wallahi bai san ma abin da aka yi ba ƙarya ne ba shi bane to ba shi ba shi bane suraqata bi ma sana'a yau sai yaqul wallahi ma sana'atu min wallahi ban musu komai ba ni ba ni bane an karba anil muhsin bin abdullah an karba daga muhsin dan abdullah ibn hunayn maula abil maula bani abbas bawa ne na ‘ya'yan gidan Abbas, shi kuma an umara ta bin ukaimatan laifi, ya karɓa daga wannan. Ƙala, umara ta ɗan ukaimatan laifi ya ce, haddasa ni shekun arraku, wani tsoho ɗansu, wani tsoho irin wanda a ruwa kawai suke rayuwa, wani tsohon ɗansu ya bani labari, arraku ma'ana sayyadu min alhayi. Ice wani tsoho ɗansu ya ban labari, kana yauma izin ranar da aka yi badar shi wannan tsoho shi na ransa da wata badar yana can kogin sai yana su yana sai yana su kana ala sahib yana bakin maliya yana su mudillan alal bahari amma yana bakin teku yana yana su kala yace samitu siyaha ina gefe ina gyara komata naji ihu a cikin ruwa yana cikin ruwa ne ya ci wani mutum naji ihu ya wailahu ya kai shona mala alwadi ihudi ya cika farin ya cika wajen ya hasara tahu ya kai can sa hana zartu sai mun ga waye ruwa ya ci kai za su raqatu bin jushimin shi ma ya san su raqatu sai na ga su raqatu bin jushimin a cikin ruwa haka na wuce minu na kusa da shi fa qultu sai nace malaka me ya same ka fidaka abi wa ummi uwata da babana duk da mafansarka me balarabe ya kai abu idan uwana da ubana sun fasa ka me zame ka alan yarji ilayya ko kallo na ma bai ba ihun sa kawai yake summa arahu ibtahamal bahara naga dai kai ya kutsa cikin tekun ma kawai ya libe wa rafa'a yadayhi naga ya daga hannayensa madan ya mika sama ya kula yana cewa ya rabbu ya ubangiji ma wa atani abinda ka alƙawar samu fa qultu fi nafsi sai nace a cikin raina junna wa baitullahi na rantse da ka'aba mutumin nan ya haukace bai san iblis ba ne na ce na rantse da ka'aba mutumin nan ya haukace jinna wa baitin lahi suraqat suraqat ya haukace wa zalika hina zagati shamsu wannan ya faru daidai lokacin da rana ta kaucewa tsakiyar sama a zahar ta shiga kenan to kuma wannan lokacin ne Allah ya ce baki manzo Allah aka an an ya badar an yi nasarar badar daidai a zahar daidai ranar juma'a daidai sallar juma'a rana rana idan ta zo tsakiyar sama inuwa komai ta shiga cikinsa to ƙarshen rana ya zo kenan to da rana ta gota lokacin azahar ya shiga zawadi haka haka hadisi ya zo da rana ta gota azahar ta shiga rana farko jibril ya yi sallah da manzo Allah a wannan lokaci rana ta biyu kuwa jirilin yana kallo ranar ta gota da ya sallah da manzo Allah ba har sai da ta je lokacin la'asa wannan kenan yanzu ko karfe nawa rana take gotawa a sama za a iya sallah a zahra a wannan lokaci rana farko in aka bi ta ranar rana ta biyu a sai an tafi kusa da la'asar ma rana ta yi sanyi sosai so da haka wannan hadisai suka tsaya ma ina ga ba rikici wanda ya ga dama ya yi karfe sha biyunsa ko karfe ɗayansa wanda ya ga dama ya tafi sai la'asar ta yi rana ta yi sanyi karfe biyu ma har yau dai da ɗan ragowar zafinta ko karfe uku ma ya kaza kaza amma inda rikicin yake wajen awo duk mun yi karatun a sunan turmuzi cewa ko ranar nan ta gota ko ranar sai ta yi taku hudu ko sai ta yi taku kaza haka sahabbai suka ce haka muke yi a zamanin manzo Allah sai ta yi taku hudu ko ta yi taku kaza ko da sanyi ko da zafi sai sai wannan takun wajen auna shi ne to takun nan kuma fakihai suka shiga da nasu yanzu ba za ka kirga zillu zawal din ba za ka kirga wannan takun ba sai ka cire zillu zawalin kuma sai ka cire sai ka cire zillu zawalin din kuma kuma taku din nan na januware adadinsa daban na februare adadinsa daban na march adadinsa daban har a zo kuma shi watannin da ba a kirga da su duk daidai ne har kuma yanzu kuma a ƙara wato lokaci mai wuya na sallah shine lokacin azahar ya fi kowane lokaci da lokacin azahar da dai kawai an ce rana da ta goza ne shine wani me ya wuya wuyarsa kamar yadda magariba da rana ta faɗi ba wani zancen kaza amma zancen take-taken nan yana umar zamanin kalifancin sa wata katifa yake sawa in ranar ta gota sai ya ajiye katifa sai ya rana kuma ta shanye sai inuwa ta shanye katifan nan sai ce to lokacin sallah to amma wannan duk yanzu zancen agogo ya fita ba wai to wannan shaunan mu na Nigeria mun gode Allah shi malaman mu sune da kan gaba wajen karatu sun dadin agogo to shi suka haɗu a Kaduna nan aka yanda za a sa lokacin azhar to nan shaunan mu suka haɗu karfe biyu ko a ɗari ko a zafi ko a malami ko a jahili lokacin sallah ya shiga duk wannan take-taken ya shiga amma malami wanda ya iya awon ba da shi suke ba wannan suna magana da iri na jahili wanda bai iya wannan awo din ba sai ya bari sai karfe biyu amma wanda ya iya awon ya je ya auna lokacin amma bai san kar ya dai sallar lokacin wannan take-taken da ya yi ba garin neman ado ganin alasa ido to sarki sunusi yana daga cikinsu wanda suka shirya wannan amma shi kuma karfe ɗaya da rabi yake sallah har aka sa wa sallar sarki sunusi karfe sallar karfe ɗaya da rabi duk zaman da ya hazara karfe ɗaya da rabi yake gidan shi a yi karfe ɗaya amma shi karfe ɗaya da rabi malami ne ya iya waɗannan kaza kaza suka ce karfe hudu kuma ko a ɗari ko a zabi ko a la'asar ta shiga ta yi in malami ne ya san ta shiga ko wannan ya rage masa in wani zo ma ga ai kudin mata sai ta shige ma kamar ayi da ko ma masu yin azabin da wuri ma yayi wani zo da sai hudin ta shige ma sannan za su yi dinga baki da to ba wai fa an ce sallah ba amma dai ba haka kawai da jijjiwa da karambani kaza ko ce da rana ta gota da zawabi ya da yake tattara hadisai duk da baki da hadisin Abdullahi bin hadisin Abdullahi bin Mas'ud da hadisin kaza da shi sai an auna taku hudu da wanda zai ce sai an auna taku uku da wanda sai an auna ta kaza da hadisin sai na wanda yake sa katifa sai rana ta shanye ta da kaza kaza kaza to nan zaka san lamarin azhar aiki ne tukun ba ba da rijiwa ake yin sa ba to Allah ya taimaki manzo Allah a yakin Badar daidai lokacin sallar juma'a rana ta sa'a to ita kuma juma'a hukuncin ta daban saboda idi ne shi kuwa idi ba shi da hukunci a ce sai an kai ta lokacin azahar ga baki da ba laifi ita juma'a dan an tauye lokacin ta an yi baya da ita inda za a iya nafila ma hukunci ne sai ka shiga ma kabobin za ka bi fita a iya nafila ma kafin lokacin ya shiga ranar juma'a saboda ita idi ne shi fa idi da safa aka biyo mu kafin ita juma'a iya dawo ta ba kuma ikon Allah ikon Allah kuma sai ya ga limamai maimakon juma'ar a dawo ta ayyo baya kuma juma'a ke karawa nan ma hadari ya shiga juma'ar da ya dace a dawo ta baya a rage a rage yadda in in azahar da karfe biyu aka saba yi shine to juma'a ta dawo daya ko bata shiga lokacin ta ba ita ta karbu idi ne ba shi da wani lokaci eh shi idi ko daga walha shi kenan idi ya shiga shi idi ita ba hukuncin azahar ne da ita ba ita idi haka ake mata hutuba irin ta idi ai mata karatu a sarari irin na idi ai kaza kaza amma wa ikon Allah kuma to kuma nan ba kuma mun fadi a nan wajen ikon Allah kuma dina ba sai ga kuma bayin Allah juma'an ma wai kuma ake ƙarawa ko an dawo da ita baya ta dawo karfe ɗaya ba a yi kama da mai yin azahar karfe shi azahar yake wannan kwa idi ne ba ba azahar ba ne to sai an duba fikin kuma duk sai a ga abu kaza kaza amma dai lalle limamai su kula da juma'a gaba ɗaya in dai ba a ba a dawo ta ba dai to ka a shi ka ka a shige ta daga lokacin azahar ma wai an kai ta duka je ka ji sahabbai sun ce ma ɗayan juma'a ma sannan za mu zo mu bacci rana kailula dan baitin nan na karfe sha biyu ma sai na ko abu a sai mun yi abu kaza duk gaba ɗaya to kuma wannan mutum to haka yanzu da tarihin da kafirin suka faɗa a can badar da abin da musulmi suka gani a can badar da abin da wannan ɗan su ya gani a bakin teku ya yi lokaci guda ɗaya ba wai don mutum ko ba musulmi ba ne ko mutum ko ba fahimta shi ba in dai ya faɗi tarihi iri ɗaya don ba shi kenan sai a karɓa kaga yanzu wannan ne su ya ce ga lokacin da na ga surakat ya zo ya faɗa tekun nan rana ta yi zawali kuma daidai lokacin da mala'iku suka sauka kenan lokacin da ya gudo ya gudo kenan subhanallah wannan mutum ya faɗa haka kada nauce mai yau surakatu hina zagatu shamsi yayin da rana ta gota daga tsakiyar sama wa zaka indan hizamiyun wannan shine lokacin da kafiran maka suka karye ranar badar Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma badar ranar badar qalu suka ce wa kana sima'ul mala'ikati alaman mala'iku ranar badar ama'ima rawanna qad arsauha sun sake ta baina a katafiyin tsakan bayan kafadun su rawani mai izga su mala'iku sun sake shi bayan kafaɗin shi haka duk mala'iku suka zo mayaka ranar badar da irin wannan shiga annabawa rawani suke yi kuri saboda iska shi rawani saboda iska ko saboda haka a naɗe kai da naɗe kuri annabawa galibi suke shi ne wannan kuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya so rawani sai shi kuma ya sake shi bayan laraba kuma suna irin wannan rawani hure irin wannan talassumi irin wannan na buzaye da ake cewa shigo da shi ko irin wannan na kwafaffun hausa da sarakuna da kaza kaza su suna gyara na wannan a naɗe kai kaza to Allah har manzo Allah ya yi wannan sallallahu alaihi wasallam rana Uhud ma irin su ga shi a cikin sahabban ana ta yaki amma ba wanda ya gane ka Abu bin Mali ya ce ni na fara gane shi da idansa yana walƙiya a cikin rawar mazalla ya yi abin da muke so a ninja ya rufe fuskar da baki daya sai surakatu ce ka abin na ran sai ka mazalla yana nan da rai ga shi yana yake mazalla da shi sallallahu da shi kafiran suke ta nema sallallahu alaihi wasallam to wannan din rawani ne din rawani ne to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo ya saka a baya din nan ba wai wannan ƙadisi naɗawa da za a yi ba babu da shi ma mai kyau ne ƙadisi a naɗa kawai kuri kurin da ake cewa shi ma rawani ne ko ko wannan hune shi ma rawani ne amma dai irin wannan da mala'iku suka zo ranar badar ranar nasara da shi gaba da kuma shi manzo Allah ya ci gaba da dai shine shehu zahaga ka kaula yana yin kurin ma shau yana wani zo tun da ga kurin ne ma ba inda a baya a dai kuma mai izgan nan yana da to shi mala'iku suka zo da shi ranar ranar badar amma ima rauna kad arkawa sun take ta baina aka tafi tsakanin kafadun su kuzuran wa'ansu raunukan su koraye ne bataliyar su din rawanin kore ne wasu furan wa'ansu bataliyar su din yalo ne ruwan ruwan ɗorawa, duk ruwan ɗorawa yau. Wa humra, wayan zuba taliyar su raunukan su duk jajaye ne, min nuri, amma na haske ne, ga rawani kana kallo na haske ne amma kuma, haske ne ya yi rawanin ya yi jigar kaza da wannan dai haka bayan mala'iku suke. Wa sufu, audiga kuma fi nawasi kailihim kuma sun yi wa kan dawakansu, su ma mala'ikun wacce. duk yi wa dawakansu ado da auduga kuma gashi kamar na auduga wanda kuma yana da za a ga sarakuwan suna mahaya dokon suna sa wa dawakan su duk wannan to haka mala'iku suka zo ranar badar to muhammadu dan salihu ya zantar da mu shi kuma ya karɓa daga asili dan kumara shi kuma ya karɓa daga Mahmud bin Labid Mahmud al-Labid ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innal mala'ikata mala'iku qasawwamat to yau mala'iku ta yi alama yau yakin mala'iku ta yi alama fasawwimu kuma ku dinga yin alama ruwa mumne ku kuma ku dinga yin alama fa a'lamu fa a'lamu bi sufi ku dinga yin alama da auduga fi magafi fa'alamu sai suka yi alama da sufu da auduga fi magafirihim a kwalkwalinsu hular karfansu ta yaki sai suka sassoka auduga da da kaga mai auduga a kwalkwalinsa to na ku mu dinga baki ɗaya shi ne wanda za ga hular kwanan kuma sai a sa mata wani suka sa mata alama waƙala ni cikin wa'inda ba su da hular kwanan kuma sai suka yi alamar da auduga akan hulunansu mutum ya ɗaure huluna su ga alama ne wannan alamomi ne na yaki saboda ta shigar da iri ɗaya yanzu ne akwai kowane sojojin mutu da kaza da shigar su da tambarin su da kaza kaza kaza shigar nan ana kula da ita duk gaba ki da da shigar su daga shigar sojoji da wani shigar yanzu da da wani shigar kaza da wani shigar malamai da shigar kaza kaza to gaba ki da wakala nisihun da hulunan su haka suka yi an karɓa daga Muhammad an karɓa daga Musa ɗan Muhammad an abi daga babansa ƙala ya ce kana arba'atun mutum hudu sun kasance min ashabi rasulullah daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yu'limuna suna yin alama fi zuhufi a cikin yaki ranar yaki suna yin alama Hamzatu bin Abdul Muttalib Hamza dan Abdul Muttalib mu'limun yana yin alama yayi alama yauma badr ranar badar birishatu nu'amata gashin jumla ya alama ka ga tunda sai na Hamza ai suna nuna ba ya yi ala to haka a kaya sa a kirjin ya sa yanda al'adi ya to Hamza ya yi alama da gashin jumla ya yi alama da gashin jumla wa kana aliyu sayyidina aliyu alaihi salamu gaisuwa da tabbata a gare shi waki ji haka ya faɗa ahlus sunnati ma suna faɗa wannan ba wai zancen abu mu'lima ya yi alama bi sufati shi kuma sayyidina al'auduga ya sa shi kuma da auduga kamar yadda annabi ya faɗa da auduga yayi wa kana zubairu zubairu bin awam kaji wani sadaucin shi ma hawariyin nabi an gani kashe nan annabi shi ma shi ma bakwaishan ne babarsa ammar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zubairu ya kasance muslima yayi alama bi isabatin safra'a da rawani ruwan ruwan dorawa yalo shi kuma rawani yalo ya yi alama da shi shi ne alamarsa shi ne alamarsa wa kana zubairu ya haddisu zubairu ya kasance yana ba da hadisi annal mala'ikata mala'iku kuma a wannan ranar nazala yau wa badar ta suka ranar badar ala kailin abisa dawakai bulkin danda alaiha a ma'i musufurin akwai rawuna ruwan ɗorawa akwai akwai sun sauka akan dawakai masu ruwan toka da kuma raunansu masu ruwan dorawa shine yalo fakana ala zubairu yau mai izin isabatun sa don haka shi ma zubairu tun daga ranar duk in za a yaƙi rawani yalo yake saboda ya gama la'ikun da abin da suka saka da shi amma to kuma kaga amma in muka karanta karatun da muka faɗa can baya wayan sun zo da kore wayan sun zo da ja wayan sun zo da yalo din ma'ana ba yalo kawai suka zo da shi ba kila kuma shi abin da Allah ya yaye mara idansa ya gani ko ko aka bashi la annabi ya bashi labari inda wayan sun ga mala'iku rahma da idansu wayan su kuma sun ga wayan su alamu to kila abin da Allah ya yaye mara idansa kenan shi ya ga mala'ikun jidda bai ga masu korayen bai ga masu dadin shi masu yalo kawai ya gani to shi ma sai ya dau alama wa kana abu dujanata sadaucin madina kuma ansaru abu dujanata shi kuma wani shi ma yanda su sayar na Ali su Zubairu su Hamza su ce a Makka shi kuma Abu Dujanata shi ma haka yake a Madina wa kana Abu Duja shi ko Abu Dujanata ya uliba yana yin alama bi isabatin hamra shi ko jarrawan yake daura don za a yaki ranar ranar Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya Uhudu Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu ya aika manzo Allah da takobi ya ba manzo Allah takobi da yawo jini na wuce manzo Allah ya gode sai da aka zo aka yi kafin uhudu sannan maza Allah ya fito da ita ya zare ta ce wa zai karba kowa ya ce ya rasulullahi kowa manzo Allah ya ce amma fa da haƙƙinta kowa ya mai da hannu Abu Jana ta ce ka ta nan sannan ka gaya mana haƙƙin nata ka ta nan tukun sannan ka gaya mana haƙƙin nata bayan hannu na ya rike na sai ba da mata to kaji azima kaga dai wannan kaji abin da ake cewa kokari kan ma ka gaya mun kafin na karɓa na ji tsoron karɓa to ba ni tukun sannan ka faɗa maza Allah ya ce ungo sai ya rasu Allah ne haƙƙin nata ya ce ka fasa kan kafin ya ce ai an gama sai ya fito da jawawari ya ɗaura sai mutan mai jiya suka dinga sha ka ya Allah a mutu in Allah ya nan to Allah ce me kuke faɗa haka da ta ya Rasulullah in kaga ya daura jarrawanin nan Allah ya shauya ranar yakin bu'asu ya kukuwan da muka yi da zuwa mu ji daɗi ba in ya daura jarrawanin nan igana sai ya tafi fagen daga yana rawa yana kara to Allah ce irin wannan tafiya Allah zai san amma irin yau Allah yana san ranar da kowa ya ji tsoro yana bajar ka sakamakon fitsari zai shi kai ko ka dinga taku ka dinga taku dai in kana Allah shi amma a yau Allah yana san Allahu akbar Allahu akbar jama'a kowa mu mai zuke za a yafi tsata su zikiri ko ai zai ta babban da Allah mutum a fito a tafi zikiri ko a zo a fito a tafi aikin Allah ko a fito a tafi makaranta kaga wani yana nocewa yana kaza yana daga su ko a zo a tafi mutuwa yaki subhanallah da ka dan yi wani dan da ka ce yanzu sama za ta bada labari an ce sabida kaza ba zai kai zuwa Allah daji shi abu dujana ta kenan su wannan kenan an karba daga maula suhailu bawan suhailu ala ya ala yace shi wa ne musabina abdullahi shi kuma ya karba daga an maula suhailu ba faɗe shi kala maula suhailu yace sami'tu suhailu bin amr naji suhailu dan amr an yi badar da shi yana kafin kuma yana daga son da aka kama yaqulu naji suhailu yana cewa laqad ra'aytu yawma badr wallahi na gani ranar badar rijalan na ga su irin mazaje bizan farare jimin laraba ne su amma ya zo yansu irin fararen mutane alakai lumbulkin suna kan dawakai danda baina sama'i wal ardi ko tsakanin sama da ƙasa ya da wani ka san da jewa dan adam mu'minina sun yi alama yaqtuluna wa ya'suluna suna ga suna kashe mu suna ta daurewa su suke mana duk abin da ya faru na badar وكان أبو أسيد السائدي أبو أسيد السائدي يا كسنتي يحدث ينا بعد الأباري بعد أن ذهب بصره باين يا مكانتي أبو أسيد السائدي قال يتي لو كنت معكم الآن ببدر da ina tare da ku a badar wa mai iba sari tare da ni akwai ido na kuma ina gani la'araitukun da na nuna muku shi'ibi tsakanin duwatsu lungun tsakanin dutse shi ake cewa shi'ibi tsakanin duwatsu allazi kharajat minhu almalaikatu wal malaiku suka fito kamar akwai wanda ya nuna mana duk an lalata abubuwan tarihi kaga amma akwai wannan tsakanin zuwa to a badar inda zuwa sun dinna rayi ne badar galibi duk suna ta dinna rayi to akwai ta inda mala'ikun suka fito sanan wata kofar kofar lahira ce zuwa duniya ko kofar to ta nan mala'iku to kuma ba ta nan ba mala'iku sun fito ta hanyoyi da yawa kamar yadda ruwayoyi za su amma shi wannan mutum shi kuma za ta inda Allah ya nuna masa ta nan mala'iku suka fito yake da wallahi na nuna muku wannan la ashukku fi wa la amtari bana kokonto bana kokonto haka aka fa kana yuhaddisu an rajulin ya kasance shi dinnan kuma yana bada labari ya ce wani mutum min bani gifari wani mutum daga bani gifari ya bashi labari haddasa ya bashi labari kala wannan mutum ya ce a ƙabaltu wa buna amin li ni da ɗan baffa na mun zo yau ma badar ranar badar mu dai ba ma cikin kafirin ba ma cikin musulmin kawai dai mutane da suka go kallon faɗa su ga waye zai yi nasara a kwashi ganima da su yace ni da ɗan baffa na mun zo hatta sa idna ala jabalin an muka hau dutse wani hannu mushrika ne muna kafirai yanzu wannan mutum wani hannu ala ihda ujumatai badr muna ɗaya daga dutsunan badar a jimawatu dutsen da ba shi da tozo dutsen shimfiɗaɗe ko kuwa dutsen rerayi shi ake cewa jimawatu na dutse to muna ɗaya daga cikin duwatsun badar ɗin muna kallo muna shirya mu ga waye ya nasara mu je mu kai a shi mun namuwa mu ɗan samu namu kaza kaza muna muna kan wannan duwatsu na nan tafiyu muna jiran alwaka ata muna jiran yakin ya kare alaman ta kuna dajiratu waye zai karye wa za a kai waye zai nasara ba ta same shi ba fanun tahibu ma a manyan tahibu mu je mu kwashi ganima tare da wanda ya nasara kuma yake kwasar ganima yan ta more ne su idza aitu sahabata sai muka ga wani hadisi girgije da nan ne na ta kusa da gari to tunda suna kan dutse ai a ga an kai har wani dutsen girgije da ba zai zai dinga shiga ta jikin rigarka ita ai sai ga girgije ya yi kusa da mu muna kan wannan dutsen da nan ne na hasami ita fiha sai na ji a cikin hadirin hamhamatal khayli gurnanin dawakai gurnanin doki wa qaqatal hadidi da qaran linzani da kalkafa doki yana sukuwa zaka dinga jin qaran linzani da kaza wata ni to kaila sai na ji wani mutum yana cewa a cikin hadirin a kadin haizu mu ai sai ka bari a riga da kai doki na sunan doki na sa haizu yawa su kuwa haizu ka zama kai ne wanda zaka fara kaiwa wajen kafiran nan a kadin haizu amma ibn abi amma dan babba na hanka shafaqina wa qalbi sai ya na zuciyarsa ta buɗe kawai sai ya mutu a tata ana da iya daukan wannan haraba da iya daukan wannan bala'in da suka yi amma sai ya mutu take ana wa amma ana amma ni fakitu ahlaku ma kusa halaka haka ma fakitu sai na daure kawai ya daure dan Allah ya sa zai bada labari an bashi dan ya bada labari kama sabtu sai na daure na rike wa atba'atu basari na bi ido na na dinga kallon hadirin to wannan hadiri ne wannan bala'i ina za shi har su tazhabu sahabatu ina wannan jirgi za ta fi fa ja'at ila annabi sai naga ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da sahabbansa ta je ta kamar lullube su sun maraja sai naga ta dawo muna kan dutsen nan ta kuma dawa ta kuma shigewa ta kusa da ni walaysa fiha shay'un mimma kunta amma ban ji komai a cikin ta ba kamar ta je ta juye wa ƴan namu dawakan da waɗannan mutanen da komai ban ji ba to wannan shi ka ji ruwayarsa akbarana muhammad muhammad ya ba bai suna annabi qala akbarana abdul wahab waqi wannan fasalan waqi ne har ya zo dai ya karɓa sabit bin qais bin shammas an karɓa daga sabit dan qais dan sama an abi daga qais bin shammas shine baban nasa qala qais bin shammas yace سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ما زال الله يتنبئ ملائكة جبريل عليهما السلام أمن تعالى الله يتبت دوانزو الله ده جبريل أمن تعالى الله يتبت أغريسو من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم على جبريل ni waye ranar badar a cikin kuku mala'iku wanda dokin sa sunansa haizum yake subhana sai yana cewa a kadin haizum fa kana sai sai manzo Allah ya ce ya Muhammadu ya Muhammadu ma kullu ahli sama ba fa na ce ma na san duk ƴan sama ba fa ba na kila ma baya cikin inda kwamandoji hudu ne suka zo jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'i kowanne yana da jinar dukan sa da alafi to kuma ɗaya san ɗaya dubun kuma ko su aka raba ko kuwa ma'ana kowanne ne da jina dubu dubu haka suka zo amma a ƙarshe ma mala'ika dubu biyar ne suka sauka dukan sa da alafi min al mala'ikati ya rasu na ban cewa na san duk mutanen sama ba waye wannan waye wannan wallahi ban san shi me wannan doki haizu mutum nan ban ban san shi ba haka jibril ma ma kullu ahli sama ban ce ma na san duk mutanen sama ba to kenan wa haddathani abdurrahman ibn al-haris waqid ya faɗa an abi ya karba daga babansa an dabbi daga kakansa ubayd ibn abi ubaydin an abi ruhum al-gifari shi kuma ya karba daga abi ruhum al-gifari an ibn amn lahu shi abu ruhum al-gifari ina ya karba da dan babbansa kala dan babban nasu yace bainama ana wa ibn ammi tsakanin ni ma ina tare da dan babbana babba yana da girma a larabawa kuma hamwa ko hausa ma za ka ce abokin wasa wanda suke dan mace wanda dan uwan babanka to ƴaƴansu sun fi aure ma laraba a cikin waɗannan to ina tare da dan babbana alama muna wani dan tabki na badar ko a rijiyar badar falon mara aina killato muka ji an ce ai gashi an yi sahu za a yaki rikicin da kenan ma yanzu yanzu jama'a ta zoce sahu ta yaki duk ta kashe kanta kuma duk abu bige ba ma na Allah ne wannan ta yi kenan ma a lokaci guda yanzu mutane su halaka ba a san adadin su ba ina kiyaye to muna da dan ba kawai muka ji an ce ai ga ita an yi sahu za a yi yaki shikenan muka zo ga su waye ne aka ce ai wancan jama'ar annabi ne wancan kuma quraishawa ne to alamma alama in falamma ra'ayna qillata ma'a man ma'a muhammadin yayin da muka karancin rundunar annabi Muhammadu sojojin annabi Muhammadu sahabban da suke tare yan kaɗan ne in wa kasaratu quraishin su ga quraishawa ga sunan da yawa su dubu ne da dan wani abu su ko sahabbai su ɗari uku ne da sha uku ko dan wani abu kulna sai muka ce idan ka qatil fi atani idan wayannan jama'a guda biyu ta yaki amadna ila askarin mun san dai Muhammadu din shi za a ci da yaki su ne yan kaɗan to mu zama ma muna kusa da su inda za mu fi sata abubuwa mu zama ma kusa da su inda za mu fi ɗiban ganima fahe ba kuwa mu zama kusa da su inda za mu fi ɗiban ganima ka gani ko a majina ila askari muhammad sai mu tafi helkwatan muhammad din nan wa ashabi da sahabansa mu kwashi abin da za mu kwasa an talakna na hawal mujannabatul yusra sai muka taho hagun ɗin helkwatar manzo Allah fa inda manzo Allah ya yi sansaninsa to hagun ɗinsu akwai udwatul duniya udwatul kuswa tidin rairayi ne badar har yau tana na a yanda take akwai hanyar da za a yi madina akwai hanyar da za a yi sham akwai hanyar da za a yi maka duk mun yi magana su wannan ko to sai suka taho wajen da ya fi kusa da su manzo Allah ɗin kenan wajen gabar hagun ɗin da sannan manzo Allah sallallahu alaihi hanyar Madina kenan sai ita ya muka zo nan muka tsaya muna zo da mun ga an so sun soma watsewa mu ne za mu fara iban kaya masu tsada a cikin kayan su ni ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqulu lokacin da muka zo muka tsaya dan nesa kaɗan da rundunar manzo Allah sallallahu mun kasance muna cewa ha'ula'i su Muhammadu dinna da sahabbansa rubu'u quraishin ɗaya cikin hudun mutanen maka ne ɗaya cikin hudun mutanen maka har yanzu mutanen maka sun fi su da kashi uku kenan so haka suka kiyasta amma idan su ne ya riki ɗaya cikin ukun mutanen maka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kari uku ne da sha uku mutanen maka su dubu ne da dan wani abu annabi ya gane saboda raguman naman miya da suke yankawa kullum suna yanka rakumi goma ko tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma'ana su dubu ne ko dubu ba kaɗan ko sun ɗaura kaɗan yanzu ashe mutum dubu suka haɗu naman miyan su shine rakumi goma Allah ka buɗa ya mutum dubu na hau miyan su yanzu rakumi ɗaya ba mutum dubu da duba to kaji to kaga ashe yanzu su sahabbai ɗaya cikin ukun kafira yanzu kowane mutum ɗaya zai yaki da mutum uku kenan kowane mutum ɗaya zai yaki da mutum uku ba kamar yadda waɗannan suka faɗa ba amma tunda dai su idan su na sata ne ma kawai sun sun fi kowa rikicewa kuma sun riga sun raina jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ce ɗaya cikin hudun kafirai ne wannan fa baina ma na nan shi fil maisarati muna nan muna tafa a hagun runduna annabi sallallahu alaihi wasallam ijja as-sahabatu sai muka ga wata hadiri ta taso ma'ana ta taso ta wajen hagun ɗinsa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam gashiyar na ta ta lullube mu farafa ana absara na sai muka daga idan mu ilaiha fasami ina aswata rijal sai muka dinga jin maganar mazafi wasilahi da ƙara kayan yaki ƙara ƙarafuna wasami ina rajula muka ji wani mutum ya kulle farasu yana cewa da dokinsa yana dukan dokinsa yana sukuwa yana aqadim haizu mu hazu ka zama na ɗaya kila waccan ruwaya ce kila kuma wata ruwaya wani tun da dai sau biyar wannan hadiri ya dinga zuwa sau biyar wannan hadiri ya dinga zuwa a ƙaddima haizu wata minahu ya ƙuluna sai muka ji wa'insu daga cikin mutanen hadirin suna cewa ruwai da ruwai ku yi a hankula kan ku dinga gudu mana ruwai da ruwai da ta tamma ukuraku har na farko sai sun zo an haɗu tukun kan ku shiga yakin nan sai an haɗu gaba ɗaya kan ku shiga sai an haɗu gaba da kai ne cewa a yi sauri tsaye hadu Allah ka har sai na farko su sun haɗu dan a shiga soja ka gani a shiga a tsari kafirai sun shiga uku ma har yau har yau wannan karama wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi har yau wannan karama tana mala'ikun na nan aljannin na nan rinduno wa ya'lamu junuda rabbika illa hu aw da sanna Allah mutum da ya yi imani wannan kenan kuma wani abubuwa da suna nan cikin cikin kakar suna nan cikin i- iya imanin ka shi zai dinga fito ma da su iya imanin ka shi zai dinga fito ma da su wani ya tambayi wani malami ba an ce Allah ya aiko ɗayar al'abadi na ranar eh, haihuwar manzo Allah ya yi kata da giwa da kaza da- duk wani abubuwan da kafirai suke wa musulmi ya zama za a aiko ɗayar al'abadi na ina kwanar malamin ce a wallahi suna nan amma yanzu ai duk kuma ɗayar al'abadi na ai da ba su da yawa a yanzu kowa ma inda musulmi za su taru su a ɗayar al'abadi na ne sai dai kuma yawan tsuntsiya ba ba shara duk gaba ki da to inda da imani din nan wa'annan abubuwa mutum da ko ka ko shi mutum ko bai ga malaika ba dai ai zai dinga ganin taimakon Allah a cikin wa'ansu harkokin a cikin wa'ansu halaye da ya san yana tare da wani abu da idan sa zai kai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dokin ka zai gudu a yanzu kuma a ce mota ko kaza wani a kan da ka ce ya bayan Allah da kuke tare da ni ku taimake ni manzo Allah ya ce akwai Allah yana da wani irin bayi a cikin duniya baka san su ba ko su waye to shi da dai akwai alfazala ce bayan Allah bayan Allah nan mutane ko mala'iku ko aljanu ko duk daya to ne ne wanda ya ce ya shehu jani shi ya san ɗaya daga cikin bayan Allah sai ya kira sunansa ya ce za mu zo annabi zai faɗi ɗaya daga cikin mala'iku ma kaga a yanzu nan kamar annabi bai san wanda yake a kadin azumu ba a kuma zai zo ya faɗi sunan wani ma a cikin duk gaba ɗaya to kai ma bai hana ka san wani daga cikin bayan Allah ba kuma baka ce ba shaura ba sai irin wa'annan kuma bayan Allah nan ba a ce sai na mala'iku kadai ba ba a ce sai na aljanu kadai ba ba a ce eh, duk bayan Allah da mu kara imani da jama'a taimakon Allah yana nan wajen mu ne kullum wannan taimako yana Ka gani a ƙaddin haizu wasa mi ina sai muka ji ya kullu suna cewa wai dan ayi a hankula ta atamma ukura ku hannar karshen ku su zo a hadu sannan sannan to sai da suka haɗu fa nazalu ala maimana sura suka sauka a daman manzo Allah to ga wayancan kila a hagu suka yanzu wayannan suka sauka a daman manzo Allah summa da'at ukura wata irin wannan ma ta zo misla tilka irin wannan wa kanat ma annabi ita ma sai ta zama tare da manzo Allah fa nazarna ila annabi sai muka dubi manzo Allah da sahabbansa ko asa fa izahum dhikrum ala sai muka ga sun ninka da je mun ga ɗaya cikin hudu ne amma yanzu ma su sun ninka kafiran ma yawa duk gaba ki da kamata ibnu ami dan amina kan shi tun ya mutu ana saboda tsoro wa amma ana amma ni fata ma sassu sai na daure wa akbartu nabiya to kaji dalilin daurewa Allah ya bashi ne dan ya kawo labari da aka gama yaki na zo na gaya manzo Allah nace kaji kaji yanda aka yi. wa aslama mutumin nan ya musulunta wa suna islamu ya kyautata musulunci amma wancan kan an tafi qalu sun ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ruqiya shaytan ba a taba ganin shaytan ba yauman wata rana huwa fi huwa fihi shi iblis a cikin wannan rana asgaru kaskantacce wa ahqaru makaskat asgaru mafi karanta sabida tsabar eh, kamar sanyi ya dame kamar za ka ga kamar cikin ka ya motse ko ya ka to sabida tsabar bala'i ya motse ya kaskanta a haƙaru mafi ƙarƙan wa a daharu mafi wanda aka tunkuɗe shi ko aka jefar da shi wa a biyazu mafi fushi min fi yau mai arafata ba a taɓa- ba a ganin ibla irin wannan sufa sai ranar arfa ranar arfa haɗari saboda tsabar rahamar da iblis ya san Allah yana saukarwa ranar arfa saboda gafarar da ya san Allah yana yi ranar har iblis yana zuwa filin arfa har iblis yana zuwa amma ikon Allah sai hasada ta hana ya samu ba dan hasada ba da shi ma zai samu wannan rahama amma in ya ga ana gafara ana ya duk abin nan da ne na shekara duk a shifar irin wannan sai sai kuma faɗa da Allah kuma yanzu duk wannan barnar da ne na shekara guda din nan Allah duk a shifar da ita yanzu to yi gara sai kuma faɗa ya tashi ya hasada to sai a gan shi haka to duk ranar arba ana ganin su haka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma zaka me ya jawo mar haka wannan wulakanci illa limara a sai abin da ya gani min tana zulul rahmat na daga saukar rahama wa tajawuzillahi da ketarewa Allah Allah yana yafewa an zunubil izamu ga manya manyan zunubai a ranar ba a ta ba a ganin iblis in dai ba ranar arfa ba illa ma ru'i uriya sai abin da aka ga iblis fi yawmi badr a ranar badar ranar badar ba ga shi an gan shi kila sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'a min yawmi badr to ranar ko illa ma sai abin da aka nuna iblis ranar badar sai aka ce ranar- me iblis din ya gani ranar badar ala amma innahu mazalla ce amma shi iblis ra'a jibrila ya ga mala'ika jibril ya saqul mala'ikatu yana kwamandancin mala'iku yana jan rundunar mala'iku ba ai ba shine ya wannan zura sai dai sai da ya fada teku wa qalu sun ce ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yawma idan ranar badar hadha jibril ga jibril nan ya suqur riha ya koro iska yau yakin hadda iska za a yi abin mamaki wannan iska har yau tana nan abada wannan ya iska da aka zo aka yi yakin badar da ita har yau har ko gobe ta je badar sai wannan yanda iska take kwasar kasa Eh, ba kamar yadda kawai suke ta zaka dinga ganin kashi ka irin tarihi kawai amma ne badar har yau eh, shehu yusuf na bahari a cikin al'arwarun muhammadiyya ya ce tun ran da aka yi badar allah ya wace ta mala'iku da man tambura suna buga za su yana ba tashin dama in allah ya taimaki mutum zai ci har yau ana na ana kira a badar ba za a daina ba badar abu ne mai girmama suna suna nan suna abu to haza ga jibril nan ya suku riha yana koro iska ka annahu duhiyatul kalbi kai ka ce sahabi na duhiyatul kalbi a kamar dama jibril yana zuwa manzo Allah aka masa wani sahabin manzo Allah ne wani kyakkyawa manzo Allah yana aure ya uwarsa ya uwar duhiyatul kalbi to jibril ne zai zo ga manzo Allah a shiga duhiyatul kalbi gani inda galibin kaza ce ya rasulullah mun ganka a waje kaza kai da duhiyatul kalbi ce ka gan shi ce ba duhiyatul kalbi jibril ne alaihi salatu wasallam to gashi nan a kamar duniyatul kalbi yana koro iska hmm? inni nusirtu bisaba ni dinnan an taimake ni da iskar asuba wannan iska mai kanshi dinnan ta idan alfijir ya ke to akwai- ko ko irin iska nan ta bakin kogi iska nasimu wannan iska wanda da ruwa take ko ta cikin dare in asuba iska haba ita ake cewa iska iska mai kanshi zafi dinnan wa uhulikat adum an halaka adadin zaburi da guguwa jibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa yake taimako ne ga Allah ba a yace an taimake ni da iska yanzu da iska Allah ya taimaki manzo Allah sallallahu sunan ta nasiru su kuma ada an halaka su to me da mutum ya ce Allah ya taimake ni da wani ko Allah ya taimake ni da shehu Allah ya taimake ni da kaza kaza kaza Hmm? ai komai girman iskan nan ba ta kai insani ka ba ta kai dan adam ba ولقد كرمنا بني ادم انا كل اللي نake ta وما لم تمن ربك الا هو to yanzu shi wannan Allah ga ta an taimake shi da iska da adawa an halaka su da da iska a ce wani yayi abu da ikon Allah to ne ne ba ka da ikon Allah ne ba sai kana ai ba wani abu a ga ka gwaggwame rai ga ba wanda yake sai abu sai Allah kai kai din ma an jima kaɗan za ka ce ba abin da zai iya sai ma abu sai kuɗinka. صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن عوف يتي عبد الرحمن يا كرم جينا شوى رأيت يوم بدر na gani ranar badar rajulaini na ga wa'insu mazaje biyu an yaminin nabi na ga wani mutum a daman manzon Allah sallallahu alaihi ahadu ma ɗayan su wa an yasari a hagun manzon Allah ma na ga wani mutum yuqatilani suna yaki a shadda kitab mafi tsananin yaki kuma ban san su ba ba mutanen mu bane lokaci ya hagu da daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wa'in mutane suna yaki mutu tsara sun masallata huma sai naga wani ya zo ya zama na uku shi min kalbi ya tsaya a bayan manzo Allah shi kuma sun marabba'ahuma sai naga wani ya zo ya zama na hudun su amamahu a gaban manzo Allah yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam body guard guda hudu gaba dama hagu baya suna yaki ji Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu an ziyadin maula sa'adin an sa'adin ziyadu bawan sa'ad ya faɗa ƙala sa'ad bin abi wa ƙara ce ra'aitu rajulaini na ga ƴan mazaje guda biyu yau ma badar rana badar yuqatilani suna yaki anan nabi suna yi wa manzon Allah yaki ahaduhuma an yasadi ɗaya yana hagun annabi wal akaru an yamini ɗaya yana daman manzon Allah wa inni la la arahu yanzur ila ila za marrata ko sai ga manzon Allah ya kalli wannan ya kalli na dama ثم إلى ذا ماذا سين يا كان لنا حقو بما ظفره الله ماذا الله هنا مشدد عبد الله يا شيخ مكيش ده شيء وين وين علم متعين ديك زملاء يقول ديك an hamza ta bin suhaibin ba sai na hamza ba ba an karbo daga hamza ta dan suhaibin an abihi daga suhaibin kala suhaibi yace ma adri wallahi ban sani ba kam yadin makabuwa ranar badar nawa naga hannu yankakkiya wa darbatin ja'ihatin da raunin da an huda kamar in ma shi ne ya shiga ta kirji sai da ya fito ta baya duk na ga waɗannan raunuka an yi wa kafirai su lam yadmu kalmuhu kalmuha amma abin mamaki raunin ban ga yana zubar jini ba saboda an ƙona shi ka ce mashin nan da aka huda kafirin nan da shi ka ce daga wuta aka ɗauko shi ja to in aka huda shi zai zama ya soye wajen kawai soya sa aka dinga ka ji abin da wannan sahabi yake so ya faɗa amma ba jini saboda tsabar wajen sai dai alama kuna saboda wajen da an ƙona shi ma'ana duk malamai ba suka to ma'ana dukan mala'ika kenan saboda da da mashin wuta yake duka da takobo Allah ya shiya ma ya ma takobin wuta yake duka an abi burdata an karɓa daga abi burdata dinin yari abi burdata yace kala ji'it yawma badar ranar badar na zo bi salatatu ru'usin da kawuna guda uku na yanko kawuna guda uku na kafirai ko ba a tuhunna bai ne dai nazo nan da su gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba da dan da Allah ya kiyaye a ce an ajiye kai a tsakiyar hukumar ba ba ne bi ai ni ba na kawuna uku ma ya rungu yawa nazo nan ajiye ko ba a tuhunna bai ne dai rasulullah ajiye su gaban manzo Allah fa kun ya rasulullah ya rasulullah amma ra'ata ne amma kawunan nan guda biyu fakatar su ma ni na kashe su na yanko su da hannuna wa amma salisu amma kaga na ukun nan fa inni ra'aytu rajulan wa abyaza wani farin mutum na gani da wilan dogo darabahu shi zai da kine kan ya zai da ke fada da hada amma mautai na kan yayi gare da amma dukkan da kan kama an kalle yayi gare fa akan su ne na dauko kan na kawo ma فقال رسول الله كما قال الله شيء ذاك فلان من الملائكة هذا وانا na daga cikin mala'iku mun yi manzo Allah ya san suna wani ka ce ya san sunan ne to a kafin har zumu ai wana ne wana ne na daga cikin mala'iku Allahumma salli ala Muhammad da imani da kaza وإن رزقنا هناك مع الله الله حلو سنا مع الله إن شاء الأمة أن الله Allah ka ba mu ƙarfin imanin da za a sa wayannan abubuwa duk su dawo wayannan duk suna nan duk suna duk ana ganin su komai duk ana tare Allah sallallahu alaihi wasallam da za ku imani da za ku imani kamar yadda kuke a gaba na ku zama Allah da malaiku ta dinga shiga ɗaki tana gaisa da na faɗa hanzala ba in abokan ya fito masallaci ga hanzalatul gasiri hanzalan da mala'iku ne suka wanke shi a ƙarshe shi ma hanzala ya ce masa abu sai na abokan zuwa gaita hanzala ne kake ana shi wallahi abubakar hanzala dai munafiki ne ka gani na sai na abokan shi wannan sai magana ce ne ma'anar yace ka ga muna muna gaba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da annabi yake faɗa ganin sa nake yin kuruku wajen hanzala yanzu da wutar da aljannar da waye din da ake faɗa ganin sa yake shi a idansa ita amma da mun koma gida kuma mun je mun rungumi ma san mu kuma mun yi kaza wannan abin da sai da sai na abokan ji to kai hanzala in je wannan ne mun ce ai dukkan mu muna to kai hanzala in je wannan ne mun ce ai dukkan mu muna to da haka muke to amma ka zo da maganar da fa dole sai an shiga hadara a shi mu shiga shiga zo da annabi ya rasulullahi hanzala ya baka wata magana an wallahi na ji mu ma da haka muke mazala ce ne yayi handa da ya faɗa to ka ji ka ji abdullahi da abin da kuke faɗa muna gaba ko nan ganin sa muke a sarari amma da mun koma wajen matan mu da ƴaƴan mu da sarari kuma yayin ga abin da ya tafi mazalla sula ce na rage da ran da sarkin da rai na yake hannun hannunsa da za ku dawwama irin yadda kuke a gaba na a wajen matan na da mala'iku ta dinga shiga tana gaisa amma sa'atan fasaha amma dai an kaɗan kaɗan har sana in kun zo waje na dai ai haka in kun tafi kuma ne za ku ku da iyali ne mu ba za a ce an dawo a cikin jazaba da cikin madara daga a ɗan jefu ta kaɗan da ba kiɗi da ba karatu sa'adan ba sa'adan ba ai buɗa wai wani abu ne su shiga wajen mutum inda ya yi ba shi dai zuciyar nan والنفس تلك هي المراد فإن سفت يصير السفاء لسائر wannan ita ce muradi da ta gyaru ita nan komai zai gyaru duk dama dan kai aka yi su ba su kai ka daraja ba in dai ka bi Allah ne kaza kaza duk kaza kaza Allah ka gyara ka Allah ka gyara alhamdulillah Allah
Thank you.